من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna yinin lahadi kenan ko 24 ga watan jumada sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1442 a watan turawa muna bakwai ga watan biyu shekara ta 2021 Allah kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA Gumer don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau zamu tashi kan darasi na 34 annahyu an qira'atil qur'ani fi sujudi hani da karatun alkur'ani a cikin sujada hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a karanta alkur'ani a cikin sujada in ba a manta ba kuma wancan satin shine wanda malam ya gaya mana azkar da addu'o'i da ake yi to duk wannan azkar din da ake da addu'o'i ko da mutum ya tsinci ɗaiɗaikun addu'o'i a alkur'ani to akwai hani ba a karanta su a matsayin su na ayoyin alkur'ani a cikin sujada shi yasa kai tsaye kulla babi kada wani addu'a ta dauke shi kuma tana cikin qur'ani ya karanta ta sai ce annahayu an qira'atul qur'ani fi sujud Imam Al-Albani yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance yanha an qira'atul qur'an yana hani ga karatun alqur'ani fi ruku'i was sujudi a halin ruku'u ko sujada wa ya amuru bil ijtihadi yana umarni da dagewa wal ikthar da tsawaitawa ko yawantawa min addu'a'i da addu'o'i fi hadha rukni a cikin wannan rukunin da muke magana ma'ana yayi hani a karanta alqur'ani a ruku'u da sujada abin da ya umarni wannan rukunin da muke magana akan shi a yanzu shine rukunin sujada ya yi umarni da cewa mutane su daji su yawaita addu'a a cikin wannan rukunin kama mazafin ruku'i kamar yadda jawabi ya gabata a lokacin da yake magana akan ruku'u mana idan kun zo halin sujada to ku daji ku naji ku yawanta addu'o'i duk wanda yake da bukata yake so ta biya to ya dage da addu'o'i a lokacin da yake cikin sujada Allah ba mu dacewa imam muslim da abu awana da imamul baihaqi a cikin sunan nashi sun rawaito lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina inda albani yace wa kana yaqul aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi kusancin inda bawa zai kasance ga ubangijinsa halin da dan adam bawa zai samu kusanci da Allah to mafi kusancin hali wa huwa sajidun ne a lokacin da kake sujada in kai sujada to wannan gurin ne yafi kowanne kusancin ka ga ubangiji to tunda ka samu kusanci mafi kusa me zaka yi sai ce fa akbiru du'a fihi ku yawaita addu'a a cikin shi dan adam a tsarin zamantakewa za ka ga duk inda yake da buƙatar kusanci da wani mutum mai alfarma ko mai girma za ga kokari yake keɓanta wani idan aka ce gwamna ko shugaban ƙasa zai kai wata ziyara za ga kudin mota zai biya ya yi ta addu'a Allah ba shi dama in ya suka keɓe da ya samu minti ɗaya ka dace dama ina son ganin ka kaza kaza kaza zai fa buƙatar shi to idan ɗan adam a duniya yana da buƙatar mai girma mai alfarma ta sami keɓewa da kusanci ya jefa buƙata to sai maza Allah ke gaya maka ubangijinka ga inda kuka kusanci da shi tunda ka samu wannan kusanci me ya kamata kai fa asiru du'a ku yawaita addu'a a cikin wannan rukuni za ka ga kaular manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da al'ummar shi shine yana gaya maka a ina ne za ka fi daidaita da ubangijinka da ya zo ya gaya mana babu inda ibada take da albarka take da yawan daraja take da yawan lada irin kamar gomar ƙarshe a watan ramadan a watan ramadanan musamman goma ta ƙarshe goma ta ƙarshe cikin lailatul qadr to idan an dace da ibada a lailatul qadr tambayar da nana aisha radiyallahu anha ta mace me zan ci kaga wannan shine mafi kusancin inda zaka samu tsaiwa ga ubangiji lokaci mafi albarka sai sai ka ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yanzu kaga lokaci mai tsada sai aka ce maka ka nemi afwa a duk lokacin rayuwarka ba inda zaka samu kusanci zuwa ga ubangijinka sai lokacin da kake a halin sujada kuma ka kallo ta hikima ta ubangiji duk masu imanin ahlus sunna sun yi imani Allah ya daidaita akan al'arshin shi al'arshin nan a sama take amma bawa idan ya tahi sujada ina yake kallo ƙasa yake kallo ya kifa kanshi kaga kai inda ka fi kusanci da ƙasa shine lokacin da kake ƙasa amma kuma sai aka ce shine lokacin da ka fi kusanci zuwa ga ubangijinka kenan babban abin da ke kusantar da mu ga Allah madaukakin sarki bin dokoki da kaskantar da kai da rahin nuna wa Allah isa da jiji da kai wanda shine zai baka kusanci ga Allah mafi halin da dan adam ke wulakanta shine halin sujada komai naka da kame da shi bai da amfani bai da wata kima bai da daraja mafi kololuwar daraja fuska kuma yanzu da ka kashi wata a ƙasa idanunka da yake da daraja da alfarma da komai yanzu babu abin da yake kallo sai rairayi sai ƙasa ko kafe ɗin da kai sujada a kan shi to amma Allah tun da ya ga ka kaskantar da kanka kuma saboda neman kusanci sai ya ce to a nan ɗin ya baka kusanci amma lokacin da kake tsaye kana da guntun alfarma da kima lokacin da kake tsaye kana guntun alfarma da kima lokacin da kake kwance kana da guntun iko amma lokacin da kake da sujada duk wani girma da iko duk ka zubar da su yanzu babu komai sai tawaru da kushu'i da sabuci da haka sai almanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da kusanci da shi to me za a yi a cikin sujadar ko da ka yi waɗancan azkar da muka faɗa da nau'o'insu da kala-kalansu hayo kuma a dage da addu'a a waɗannan gurare ɗin shi yasa sirrin rayuwa abu ne mai sauƙi ga wanda amma ya Allah ya hore maka fahimtar addini duk abin da ya shige ma duhu ka tashi cikin dare ka yi sallah raka'a biyu a cikin sajodojin da za ka yi gaya wa Allah maɗaukacin sarki bukatunka in ka gama ka yi tawakkali ka koma ka kwanta ka bar wa Allah aiki shi kai lokacin da ka koma ka kwanta shi Allah huwa fi sha'an yana cikin aiki kuma bai huta ba idan ka tashi sallar asubahi sallar azhar sallar la'asar sallar magriba sallar isha'i duk taron sujudodi ne a cikin su raka'a 17 da sujudodi guda biyu kowace a ciki sujada 34 a kowace mai mai tawa Allah ubangijinka an samu al-ijtihadu wal ikfa dagewa da yawaitawa din ka samu kusanci da ubangiji manzo Allah ce fa akfiru du'a fihi a yawaita addu'a a cikin shi to ita sujada idan an yi ta sai ma da ya sake kulla wani inwanin iqalatu sujudi tsawaita wannan sujada din shi ma ruku'i ma da ya ga mana ana tsawaita shi to sujada ita ma ana tsawaita ta ko a tsawaita ta da azkar ko a tsakaita a tsawaita ta da me da addu'o'i ko a gwama guda biyu azkar da addu'o'i وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana sanya sujadarsa ta zamanto dab da ruku'in shi fi a bangaren tsawo idan sujada an yi ruku'u an yi sakan 30 to sujada ita ma takan kasance sakan 30 ko sakan 29 ko sakan 31 ko ta haura ruku'i da kadan ko ta yi dodon da ruku'i ko ta kasa ruku'i da kadan tana mun wuce hadisin Abdullah dan Umar da yake cewa ya sa ido a han sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ruku'un shi da dagowa daga ruku'u sujada da dagowa daga sujada da zama tsakanin sajadodi guda biyu sai yake cewa qariban min as-sawa'i daidai suke da juna nan da yake cewa yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i to wannan kamar hali ne na kiyasi dab da ruku'i shi wata kilsi daidai da daidai tunda ba agogo ba za a duba wataƙil sujada ta ɗaga da kaɗan wataƙil ruku'un ya ɗaga da kaɗan amma dai ana da buƙatar mai natsuwa a cikin halin sujada wa rubama balaga fil itala yace wani lokacin sai manzon Allah ya tsawaita ko yana kaiwa makura mubalaga yana tsanantawa fil iqala wajen tsawon tsawon yana yin yawa sosai amma a wani hali ne tsawon sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tsawo li amrin aribin saboda wani abu da ya guturo kama qala ba'd sahaba kamar yadda wadansu sahabbai suke ba da labari in wani abu ya bujuro to a ran nan ana sujada mai zaman kanta sujada ta musamman kuma abin da mai bujiro rufa za ka ga kawai kamar yana gwada masa saukin hali ne da sausasa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka sai al'amuran ari wani yana tsammani yaki ne ta so ko ko wata doguwar bukata ce ta taso ko wani dogon uzuri ne amrun ari din ba zai wuce tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito hadisi aka ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fi ihda salatai da ashi a cikin ɗayan sallolin da ake a lokacin yini al'ashi shine lokacin yini sai malam ya sa maka cikin baka az-zuhuru aw al-asr ko dai sallar azhar ko sallar la'asar ɗayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa huwa hamilun hasanan aw husainan da zai fito sallar sai aka ga ya ruko jikan shi a hannu ko dai al-hasan ko al-husain فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله يوسي غبا inda ya saba wuce a matsayin sa na limami fawada'ahu inda qadamihi al-yumna sai ya ajje yaron a bangaren hannun shi na dama ko kafarsa ta dama haka manzo Allah fito sallah da jikin shi tun daga nan ka fara ganin sassaucin hali ko eh yarka ta haihu an kawo tayin ruko a gida kana wa yaro wasu aka kira sallah kuma matsayinka na babban limami musamman ran juma'a sai ka riko yaro kana jijjigawa da ka shigo wani masallaci Allah sama ya tsala kuka sai ga zan ce a akara muka layo reno aka bashi kenan eh to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungu wani saboda saukin hali ya taho masallaci kuma sai ya ajje shi a daidai kafarsa ta dama fawdahu inda qadamihi al-yumna thumma kabbara lis-salati sai kabarta aka fara sallah fa sallah yayi sallah fa sajada baina zaharanai ko baina zaharani salatahu sai yayi sujada a tsakiyar sallarsa ma'ana ɗaya daga cikin sajadodin sallar kwaya takwas ɗaya daga cikin su to manzon Allah ya wata sujada a tsalaha yayi ta da tsawon gaske wannan sujada din farafatu ra'si sai na dago kaina min bainin nasi in ji mai wannan riwayar kenan waye mai riwayar shaddad ibn al-had shi kuma ɗansa abdullahi shi yake riwayar a gurinsa a wata da zaka ja ce rafa'ar abi ra'sahu babana sai ya dago kai shi in ji abdullahi ibn shaddad ibn al-had sai yake cewa to yanzu kuma ana kai tsaye yake riwaya sai ya ce farafatu ra'si sai na dago kaina min bainin nasi cikin mutane shi ka san ɗan adam akwai da tsagumi da kaɗan biri ya fi in ya ga abin yanzu ka higo masallaci ya saba ganin ka na salin alin kana higowa ranar da ka higo ya ka sa hannunka a jihu ya leƙa ya ga ka makale wani abu to in Allah ya daba zai samu natsuwa a sallah ba so yake Allah Allah yake riga iska ta ɗaga rigar ka game kake nufi he ya gani sannan hankalinsa zai kwanta wata matar in ka sake ta kai rufe sakin to ita da kanta za ta kwankwalo an kai rubutu kai rubutu ka sa a kwano kai rufe da kanta za ta ɗauko tana ganin ka heta ne ka aka hima biri haka aka ci in za a kama hi ɗan mitsitsin guri ake samu sai a jefa wani abu a ciki in ya zo to in ya tafi ya gani to ya leƙa gabe ka aji in ya leƙa ya gani to zai meka hannu shi kuma matsalarsa baya ajiyewa in ya meka hannu ya ɗauko to ya ce da abin da ya ɗauko da hannun nasa ya sun fito tare haka za su gudu suna fama dole he ya fito ya gani wannan daga zefa menene ko tsakuwa ta yi duka ba kama shi da ita to dan adam yana so ya ga abin da ba shi da labari ya samu jawabi a kai su ya yi an daɗe an daɗe an daɗe da ya kasa haƙuri he ɗago ya gawai yake faruwa ina ce farafa ajiyar min bainin nasi فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم yace kawai sai na ga yaro a bayan manzon Allah dare dare ya samu doki bai da sabiyu ala zahari rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sajidun alhali shi manzon Allah yana cikin sujada yace to shine abin da yake faruwa kenan sai ya koma shi yanzu ya samu ansa wanda suke zaune ne ba su da ansa me yake faruwa su dai kawai sun yi hakuri wata ilmi zikiri yana yi mai addu'a yana yi sai sai faraja'atu ila sujudi sai na koma sujadata falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-salata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama sallah qala nasu sai mutane suka ci yanzu kaga sun sauran mutane da ba san me ya faru ba suna da buƙatar bayani eh da ya san me ya faru sai kiskirin kace ya rasulullah innaka sajadta baina dhaharani salati salatak yace ya manzon Allah kai sujada a cikin tsakiyar sallarka hadihi wannan sallar sajdatan wata sujada ce ta fita daban aqaltaha kayi ta da mutukar tsawo hatta bananna annahu qad hadatha amrun har sai da muka yi tsammani a zuciyarmu tabbas wani abu ne ya faru saboda tsawon sujjaro suna tunani to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga masallaci ne wata kilo ne zama tuto ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faruwa ta faru hatta zananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilayka ko kuma wahayi ake maka alqur'ani ne ke sauka saboda tsawon ya wuce yadda ake tsammani to kaga shi ne abinda Imam Al-Albani ya kawo cewa wani lokacin ana sujadar da tsawo li amrin arib saboda abin da ya fituro to mun yi tsammanin wani abu ne ya faru ko kuma ana ma wahayi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zalika lam yakun dukkanin abin da kuka sa a zuciyarku bai faru ba walakin na ibni irtahalani sai je wannan ɗan nawa ne ya hau bayana irtahala ya mun hawan doki wannan ɗan nawa ne ya hau bayana fakarihtu an u'ajjilahu sai na ji tsoro ko na kyamaci in mai gaggawa na buƙaci in kyalehi hatta ya qadiya hajatahu har sai ya biya buƙatar shi yanzu lokacin da ya hau bayan manzon Allah ya ji bayan yayi daɗi kuma tabbas yayi daɗi idan manzon Allah ya sauke shi ba maki ya tsilla kuka to kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu tsammanin uzurin ya faru duka yace sallah a takure amma da ya hau baya yana sukuta sukuta sai manzon Allah ya kyale sai da ya gama wasa a gadan bayan ya tabbatar ya gaji da kansa sai sulmi ya faru yace ni kuma bana sha'awar in mai gaggawa sai na kyale har sai ya gama biyan bukatarsa hatta ya qadiya hajatahu wa sai ya biya bukatar shi wannan shine abin da ya faru a sallah da kage wannan sahabbai da wanda ya dago da wanda bai dago ba duka sun ittifaki akan sujada ta yi tsawo wanda ya dago ya samu amfashi ya ga abin da ya faru wanda bai dago ba da tambaya an ga masa ga abin da ya faru wani yana gwada maka rahama da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wasu suke kallon hatta dan mata kenan hima yana fadowa a cikin 'ya'yanka. ko a tsarin da muke tafiya namiji da ko in ce jikanka na wajen ‘ya'yanka maza su ne ‘ya'yan gidan su ne ‘yan family ɗinku ko? na ‘ya'yanka mata suna tafiya ina can gidajen mazajen da aka aurar da su to amma a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ɗauki alhassan da hussein sai ce ibini hara wannan ɗannawa ashe ɗama da ya fito daga tsatsan mace shi ma yana zama ɗa kuma yana zama ɗan gida sai dai wata ƙil baya cin gadon gida ɗin don har a tsarin addinin musulunci ba a ba shi gado idan baban ya mutu ya bar ɗa namiji da ya mace kuma kowane haifi ɗa ɗaiɗaiɗai wataƙil namijin haifin macen macen ta haifi namiji to wacan ƴar jikar mace za ta ci gado amma wannan jikan namiji ba zai ci gado ba saboda wannan tsatsan namiji ne wannan tsatsan mace amma a kira shi da ɗan gidan wane wannan ya halatta za a iya kira da haka in ana taron family ko in ana so a yi rintan dangi da 'ya'yan maza da 'ya'yan mata duka yasu taru 'ya'yan gidan ne babu laifi 'ya'yan wane ko jikokin wane da 'ya'yan maza da 'ya'yan mata duka yasu taru in so ake a tantance riyal asaba to 'ya'yan maza su ne kadai za su taru a wannan gurin wallahu ta'ala a'la kaga rahama ta farko kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransa ibni hada rahama ta biyu da ta sosa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ayyuka suka wa mata yawa a gida babu laifi uba ya rungumo yaro fito da shi majalisa babu laifi musamman karamin yaron da ba zai iya daukan zancen manya ba ko ya tsoma baki a cikin zantuttukan manya idan yaro ya fara wayo zai fara roko zai fara kwalama to sai a fara nesan tahi daga majalisar manya saboda wani lokacin shi ma tarbiya ne idan yaro ya saba shigowa cikin manya to wani lokacin yana koyon kwalama da roko wurin manya musamman majalisa hausa ba ta rabuwa da yan taune taune wannan ya sai gyada wannan ya sai kaza to tunda ya san yaro ne ana tausayin sa wannan ya sai ya bashi dan jin daɗi to nan gaba duk wanda ya sai ya sa masa ido a mai ko masa to wata kin in ba isa ba kuma ya tashi da wannan mutuwar zuciya to iyaye sun yi taka tsantsan wani lokaci ne ya dace su zo da ɗansu majalisa wani lokaci ne bai dace ba kuma duk a tsari na tarbiya saboda karba nan gaba yaron ya faɗo da wata matsala kaga kenan tausayi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa da yaro ko yana taya mata renan yaran su abu na uku ko a cikin sallah ne idan bukata ta kama ko a cikin sallah ne idan bukata ta kama babu laifi idan yaro ya shigo cikin al'amarin matsar ba zai bata sallah ba a kyalin ya biya bukatun shi da haka idan yaro ya hau kan gadon baba shi tana sallah kuma ta gane in ta ture kuka zai to ta kyada ya surmi ya tanan ya hau tanan ya hau tanan ya surmi tanan ta kyada ya dama ita ce ma a cikin gida ya ta hiru in da ya gama surmi surmi ta ta biya ta gururururur zai tafi wani gudun ya so ta daga ya ta ci gaba da sallarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da kanshi ya dakatar da sahabban shi da duk mai sallah a bayansa har sai da yaro kwaya ɗaya biya bukatar shi to idan za a dakatar da duniyar musulunci saboda ɗan ƙaramin yaro da tausaya mashi ya kamata kenan ƙananan yara su zamanto suna samun abubuwan tausayi a gare mu wata ƙilhi ya samu ayi hadisi mai zaman kanshi laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana ba dan cikin mu bane duk wanda baya tausayin kananan yara in an ga karamin yaro ya kamata a tausaya mashi an ga ya fito yana kuka hancinsa jame da da majina babu laifi in kana wucewa ka dan tsaya ka dan dafa kanshi ka lallahehi ka tambaye me yake da faruwa inda alawa a jihunka ka dauko kamar alheri ko eh sai ka bashi guda biyu ko ka bashi guda uku ka dafa kansa ta maza tafi gida ko ka kama hannunsa ka kashi kofar gida sai ka tura shi da irin alawarsa guda biyu wannan yana gwada tausayi da jin kan kananan yara wani abin da ake musu yana tasiri a zuciyarsu su ma za su taso da tausayawa na ƙasa da su amma an yi kukan ya kare ba wanda ya kula da shi yayi na biyu ba wanda ya kula da shi yayi na uku yayi na hudu to zuciyarsa za ta fara bushewa kenan a in kana kuka ma ba wanda zai tausaya maka sai daina kukan sai fara daukan mataki tunda kukan me bai zama bai zama mai tasiri ba dan haka in yaro yana kuka a nuna masa kukan yana da muhimmanci sai a lallabe shi matsar ko zai zama toshe ba abu akwai yara da hima ko ba tunanne ne a halin tarbiyya sai ana kula akwai abin da duk abin da yake sa kuka to kuma ana hawaye a hana shi saboda hima ana da bukatar in ya taso ya zama to haɗe gwarzo mai iya dogaro da kansa amma dai ake auna kukan a ina ya kamata tausayi ya shigo a ina kuma halin tarbiyya da karantarwa ya kamata ya shigo Allah ya samu dace Ibn Khuzaimah ya rawaito wani hadisi a cikin sahihin shi yini malam albani yake cewa wani hadisin mai zaman kanshi kenan kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli manzon Allah wani lokacin yana sallah fa idza sajada idan yayi sujada wasabal hasanu wal husainu ala zahrihi to al hasan da husain ya su tsalle shara sai su hauga dan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama jira suke yayi ruku'u to ya musu tsawo tunda ba za su iya taka ba su yi hawa kamar na sirbi sai su yi rabi da ya yi sujada ƙaraf sai su yi sauri kowa yana tunanin wane ne zai fara hawa wasa ba sai su yi tsalle su hau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza mana'uhuma idan sahabbai suka yi yunkurin hana su ko suka hana su ashara ilaihim an da'uhuma sai musu ishara ku kyale su gadan baban su ne ko gadan kakan su ne ku yi hakuri ku kyale su da'uhuma falan makazar salata wani lokaci aka yi irin wannan sun yi ƙoƙarin hawa manzan Allah ya dakatar da su da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi da sallar wa ba'ahu ma fi hijirihi sai ya ɗora su a kan cinye shi wa ƙala ya ce man a habba ni falu hibba hazaini duk wanda yake ƙauna ta to ya ƙaunaci waɗannan 'ya'yan guda biyu wannan 'ya'yan da guda biyu ya ƙaunace su saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar su yana kaunar mahaifiyarsu yana kaunar mahaifinsu Fatima radiyallahu anha da Ali radiyallahu anhu da su din ma radiyallahu anhu ma manzon Allah na kaunar su yace to duk wanda yake kaunata ya kaunaci waɗannan da haka idan suna shagwaba suna bacin su a kyale su su yi shagwaba a kyale su su yi bacin su Allah madaukakin sarki ya samu dace wani hadisan su ne Imam Al-Albani ya kawo guda biyu a matsayin cewa ana iya kawaita sujada idan wani dalili ya bujuro a cikin sallah idan za mu zo a sati na gaba insha Allah za mu tashi ne akan fadlus sujudi falalar sujada wata falala sujada take da akwai ta musamman a cikin ayyukan sallah abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure ubangiji Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace akwai tambayoyi kamar haka na wanda sai Allah ya taimaki malam idan mutum yana azumi uku uku a kowane wata to sai a wani watan yayi hudu ko biyar to wannan azumin uku da yake bai karye ba tunda kowane wata ne yake yin uku uku Allah ya saka da gidan aljanna amin eh wannan wanda yake azumi wata uku a uku uku a cikin kowane wata ai dama mafi kankanta ne lokacin da ake ba za dan ubar zabi ne yaro yana ce musu yana so yake azumi Abdullahi dan Amr dan Asko yace shi zai yi azumi kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi a'a zai yi yace masa me zai hana kai uku a wata in kai azumi uku a wata kamar ka azumci rayuwarka ne yace ya mun kadan yi azumi kaza ce ya mun kadan yi azumi kadan yace ya mun kadan yace to kai yau ka huta gobe kai jibi ka huta gata yace manzo Allah ya mun kadan yace to ai ba sama da wannan da muka duk wanda kullun a rayuwarsa azumi yake to ba azumi yake ba shi bai huta ba kuma shi bai azumi ba da haka mafi alkhairin azumi shine kai yau ka huta gobe da haka idan kana azumi azu uku uku uku wannan shine mafi kankantar abin da ake bukata sai wani dalili ya shigo kai hudu ko kai biyar wata kin arafa ta shigo a ciki wata rana da aka bada falalar azumin ta daban ta shigo a ciki to wannan idan kai dan dalili wannan ba zai karya lissafin da kake ba dama dai ayi kasa da uku shine abin da ba a so tunda an samu uku ko ka samu hudu faman ta dawwa khairan fa huwa khairul la duk wanda ya karo wani abu na alkhairi a cikin ayyukan ibada matsawar ba bid'a bace wannan babu wani abu a kansa insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara ma da lafiya amin dokta mutum ne ya sami janaba kuma ga tsananin sanyi ba zai iya yin wanka ba sai yayi sai yayi taimama yayi sallah to zai iya daukar alqur'ani ya karanta Allah mai da malam gida lafiya ma'ana dai za a iya karanta alqur'ani da taimama za a iya karantawa insha Allah ta'ala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Allah ya ƙara lafiya da imani, ilimi da tsawon kwana masu albarka. Amin. Dakta a lokacin da muke ɗagowa daga sujada zuwa tahi tsaye, dunkule hannaye za mu yi ko shimfiɗa su. Za mu tada insha Allah ta'ala tun yanzu mun taho sujada ko? Idan aka ƙare falalar sujada da abin da ake faɗa za a samu ɗagowa tsakanin sujada ko? sai koma wata sujjada kuma sai meke a raka'a to mana albani zai gaya mana ake meke a raka'a amma dai kafin tafiyar dunkulewa ake aka ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya ajunu fi salati ya tamidu ala yadayhi idza qama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kulli a sallah ina da mai tatar kwakwa take in ta matsu ba haka take hada ba ta dunkule aka ce to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana jinke hannunsa a sallah ya tamidu alaihi ya dogara akan hannayen idan kama idan zai miƙe zuwa raka'a Allah ya samu dace malaya sallar mutanen da suke tashi daga sujada zuwa tsaye da gwiwoyinsu ko su tsayar da yatsun hannaye tsaye a ko su tsayar da hannaye tsaye da makamantansu to ban gane tambayar ba ne yaya sallar mutanen da suke tashi daga sujada zuwa tsaye da gwiwoyinsu ko su tsayar da yatsun hannaye oke a ɗanyi haka maimakon su lokacin da za a tashi oke ko kuma haka dai irin tashi da 'yan gayu haka ko wanda bai dace ba a cikin ayyukan sallah kuma insha Allah idan muna tafi za mu ji siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke dagowa daga sujada wani shi ne ya kamata a yi gaskiya iya yi ko gayu baya higo a cikin sallah yadda manzon Allah ya karantar shine abin da ya dace a yi a cikin sallah in yace a zauna a zauna in yace a meke a meke a shimfida hannu a shimfida wannan ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bada certificate aka wa in tufi'uhu tahtadu matsawar kun mai biyayya kun bi shi sau da kafa to za ku shiri Allah ya sa mu dace kuma duk mai take in ya tsunsa ko ya miƙe ba tare da ya dogara akan komai ba ka ba shi tsawon kwanaki in ya fara zuwa shekara hamsin ba zai iya ba to kuma duk aikin da ba za ka iya ba a musulunci ko babu doka to ba a fara shi da haka duk aikin da zaka fara ayo tsaya ka tambaye kanka idan Allah ya mun tsawon fara na kai shekara 70 zan iya ba zan iya ba to ajehi ka dauki wanda har in ka kai shekara 70 zaka iya da haka idan zaka fara sallar dare yanzu kana saurayi ɗan shekara 18 karka ce kullun sai na yi raka'a goma na yi izu goma tambayi kanka yanzu idan na yi aure ya za a yi zan iya in na ƙara ya za a yi zan iya idan ɗaya tana abuja ɗaya tana kano ɗaya tana kaduna zan iya ɗaya zan iya to idan na shekara 60 zan iya in na yi ritaya fa to yi ta kowane aiki kafin ka fara yi ma tsarin musulunci proposal ake mashi sai ka yi plan ka tsara e in ka za ya faru ina da mafita in ka za ya faru ina da mafita so abin da ya fi sauƙi madadin in ce izu goma raka'a goma a kowane dare me zai hana ɗauki izu biyu da raka'a biyu to in ka ɗauki izu biyu da raka'a biyu in Allah da duk yadda rayuwar ta juya da izinin ubangiji za ka samu damar yin izu biyu da raka'a biyu kai ko ka zawa ake kafa ka ɗakin hotel sha biyun dare gobe karfe biyar na asaba kuka so ka wuce in Allah da za ka izu biyu da raka'a biyu ba tare da ka takura ba to shi yasa idan mutum zai ɗauki aiki ya ɗauki mafi kankantar abin da zai iya da haka ko da ba a ce maka wannan Allah ya ce ayi ko ba ayi ba idan ka gwada wannan idan na kai shekara 50 ko 60 wannan miƙiyar ba zan iya ba to karka yi ta ba ta dace a cikin sallah ba Allah ya sa mu dace dakta Allah ya ƙara mana imani amin ya tabbatar da mu a musulunci amin Allah ka tabbatar da mu da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amin ya shigar da mu kabari lafiya amin Allah ya tabbatar da mu a aljannar firdausi amin addu'o'i ne yace Allah madaukakin sarki ya mana duk abin da ya faɗa da ƙari Assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya mai albarka amin. Malam yana da kyau a lokacin da nake da wata damuwa na yi sujada na faɗa ma Allah damuwa ta ko da lokacin ba na sallah bane ba. A ka ɗaga hannu a lokacin kawai ka gaya Ubangiji ga buƙatarka. Idan kuma dalili ne ya dawo wanda ake sujada a lokacin kamar kana karanta Alƙur'ani sai ka zo lokacin sujada to babu laifi a wannan sujada ka roki Allah madaukakin sarki ko a gaya ma wani abu na farin ciki sai kai sujada dan godiya ga Allah ko in kai azkar din da ake na cikin sujada sai kuma ka roki Allah madaukakin sarki amma ka kirkiri sujadar ita kadai wannan ina ga kamar bai dace ba musamman a lokacin da ba lokacin sallar bane wallahu ta'ala a'lam kuma wannan sujadar kwaya daya wasu malaman suna kallon matsawar ba lokacin da halatta ayi sallah bane ba hatta sujadar alqur'ani karatun qur'ani da sujadar sukur ba a yin ta a lokacin da ba a sallah amma dai mazhabin su ne rauni ne matsawar abin da ya jawo sababi ne mai zaman kansa to a lokacin ba a la'akari da an yi hani ko ba a yi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum Allah ya kara mala lafiya da nisan kwana mai amfani amin wato mutane suna son nisan kwana ko eh Allah ya sato da imani a cikin eh fare da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairun mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin sa yake kyau in rayuwa ta yi tsawo aiki ya yi kyau wani akwai morewa a ciki wanda yake binsa a baya shi ne wanda aikinsa ya yi kyau rayuwar amma gajera ce wanda ya fi kowa rahinsa a duniya shi ne wanda Allah ba shi tsawon kwana da munanan ayyuka wannan shi ne bai more ba Allah Ubangiji ka sa ba ma cikinsu Allah ka sa muna cikin masu rayuwa mai albarka da ya albarka a duniya ta albarka a lahira in fitina za ta zo ubangiji kar ka bar mu mu halarce ta matsawar imanin mu zai girgiza Allah ya kara ma da lafiya na'am malam dan Allah menene gaskiyar karatunka na'am me gaskiyar karatunka na ranar talata zai koma masallacin mai martaba sarki na'am mutane sun can tambaye ni gaskiya har a waya an bugu an tambaye ni wasu takanas sun taka har shago sun tambaye ni wasu kuma an ce mun ma har sun rubuta an ba da tabbaci karatu na zai koma talata to gaskiya waɗansu abubuwa ne suka faru an tattauna gaskiya masallacin kofar arewa kamar ya muna kunci a lokacin karatu mutane da yawa gaskiya suna waje wasu suna gaban masallaci wasu suna baya kamar da ɗan cunkoso to ‘yan uwa sai suka kawo shawara ina ambaci suna babu laifi tun da alkhairi ne musamman sarkin shanu sai kawa majalisar masallaci kwamitin masallaci ya kamata a mi cire karatun amira da masallacin mai martaba sarki to ‘yan kwamiti sai suka ce mashi za mu tattauna a sanar da ni kafin ɗaukan mataki na gaba shi kuma da yake zuciya tana son alkhairi kuma yana da yakinin aka tauna ansar yes ce da aka sai ya wuce ya samu galadima a matsayin senior counselor ya isar da abin zuwa galadima galadima ya sanar da mai martaba sarki kuma an bi duk tsare-tsaren da ya kamata a bi kuma har sun rubuta takarda sun bada cewa lalle lalle a koma a ci gaba da karatu ranar talata duk abin da ake da bukata na goyon baya za a bayar na'am na'am da abin da ake so na goyon baya da security da wajen da ya dace mata su zauna da wanda ya dace maza su zauna duka za a bada so bayan can duk an yi wannan sannan ake sanar da ni abin da ya bada matsala shine wanda aka sa daga kwamitin masallaci ya same ni bai same ni ba ranar juma'a ban yi sallah a wannan juma'ar ba ba wannan juma'ar ba ba ni ne sallah annabi malam sani yayi da haka ni kuma sai na kai ziyara masallacin malam ayuba a can nayi sallah wanda ya samu haɗu da malam sani ba sai aka bashi sako ya gaya mun mu tattauna menene kafin a kai majalisa mai martaba sarki da Allah dan yi hakurin minti biyu da Allah da ya kamata ka gama jin abin da zaka je kai analysis din ko na malam sani mu tattauna da shi ba da haka ganin shiru ba ce ko wasu suka yanke hukunci da aka aka kira kwamitin masallaci na kofar arewa fada mai martaba da wanda aka wakilta suka zauna kuma ga takarda an ba su an ba da dama ni kuma da aka tattauna da ni kafin a je ba da wani takarda sai na sai musu ina da wani tsari masallacin kofar arewa ne a guri na kamar ni ne bakan da ta gaskiya zan ya dauke karatu daga ko ina in kawo masallacin arewa amma daukiya daga arewa zuwa wani gurin kamar da ni inda aminci da amana ni masallacin akwai arewa kamar komai na rayuwar karatu na kamar anan na same shi ni anan nayi karatun qur'ani anan nayi karatun fiqhu anan nayi hadda anan nayi duk komai anan nayi to sai nake ganin ni duk kankatar masallacin kamar zai biya min bukata ta ina gani kamar ni ma sauke nauyi na ne in yi wani karatu a cikin masallacin kofar arewa to amma tunda magana har ta je ga mai martaba kuma wajalisa mai martaba ta ke ba mai samu sai a'a ba ba kuma samu sai ba za mu yi ba da aka nace to a bada hakuri shi karatun talata a yi mana uzuri a bar mu ci gaba da karatun talata a inda muke da izinin ubangiji za mu tattauna mu ga karatun da ya dace a gurin da aka ba mu damar mu yi karatun sai mu sa littafi mai zaman kansa sai mu kirkiri karatunsa sai zaman to an ba shi majalisin mai martaba sarki sai mai karatu a wannan guri to wannan ne gaskiya نعم نعم نعم wato kaɗan daga cikin matsalolin malamin makaranta afuwan wato kaɗan daga cikin matsalolin malam makaranta ni malam makaranta ne kaɗan daga cikin matsalolin malam makaranta bai fiye so ba yana darasi kuma ana suru abinda malam makaranta yake ji shi ne duk kalmar da za ta fito daga bakin shi kamar tana da muhimmanci kuma za ta taimaka wajen fahimtar wannan darasi ɗin ya sa ma aka sa ƙwarewar malamin hira ya zama tana da control a aji shi in wani gun suna surutu wani gurin yana aiki to aiki ba za ke yi da wanda suke surutun da wanda ba sa surutun ba daidai bane su gane mai abin da ake nufi wata kan wani raba kunnan sa wani da yake sai kaza mai yake cewa kuma sannan mai malam yake so ce abin da muka faɗa da al'ada ta dan adam ko ina baya so a barke a baya so abin da muke kallo da izinin ubangiji za mu yi tunanin littafin da ya dace kuma za mu sa shi insha Allah ta'ala a lokacin da ya dace a masallaci mai martaba sarki da abin da muke tunani ko abin da ƴan uwa suka yi tunanin da zai zama to a matsala gaskiya duk matakan da ya kamata a bi an bi kuma an tabbatar da cewa in Allah da babu abin da zai faru amma ni dai gaskiya na dauka ware na tun kafin wannan tattauna cewa zai wahala in dauke wani karatu daga kofar aro in kai shi wani guri amma da izinin ubangiji za mu samu karatun da ya dace mu kai shi in an samu damuwa ko wani abin Allah da wata kalmar sake kwamiti a je a bada hakuri a saurara mana zuwa wani lokaci din kuma shi gaskiya al'amarin sa karatu abu ne mai matukar wahala mutane gani suke kamar karatun minti talatin da za a yi ko minti ashirin shi ne matsalar wala lokacin karatun sai kai kwana biyu uku baka gama baki samun bakin garin shi tunda ba za ka faɗa abin da kawai zo bakinka ba ko ka faɗa abin da yake daidai wala lokacin idan talata ta yi lokacin tun daga daren litinin har zuwa lokacin da zan zana lawan lokacin ban gama tsara ba kuma duk lokacin da ban gama sai kintsa ba daga lokacin da zan ce inna alhamdulillah za ka ji wanda zai kula zai gane cewa akwai matsala akwai abin da nake jin tsoro a raina aka ta wannan karatu ne kaga duk na yi kokarin da zan yi na samu lokacin lokacin da zan aka gama dan uwa Dr. Hamza ya zo zai gabatar da walima masu walima sun buƙaci lalle in halarci gurin haka ne hakuri ina rubutun naje abin da ya faɗa wajen walimar ya mun daɗi na gaba zan iya ba da uzuri in dawo ba don haka har kusan lokacin da na zo nan kawai kusan rufe kwamfuta ta nesa a bari haka Allah ya sa albarka cikin abin da za mu faɗa to muna kallon gaskiya wani irin abu ne ke kama yanzu mu mune kamar matsakaita a gurin aiki don haka lodin aikin yana da yawa ga karatun NCE ga karatun digiri yanzu haka makin na gama wannan saura wannan jiya wata jarabawa an yi ta ga kaza ga kaza ga kaza to dole akwai lissafe lissafe da mutane suke cikin kwakwalwarsu dole ana kallon su kafin shigar da waɗansu abubuwa su shigo so da za ga da mutum ce maka ta karatu a guri kaza ba ka saba ta karatu a guri kaza mutum yake ga kamar ba ka so ka yi yunkuri ne ko ka ba da gudunwa mu kuma na kallon cewa karatun amana ne da wata girka ba ka yi karatu a sati kullum kuma wata ƙil ba shiri to gara ka ɗauki kwaya ɗaya kai masa shiri kuma wallahi kwaya ɗayan shirin da ya kamata a yi ba a yi masa ɗin saboda farancin lokaci da takurwa don haka dole za mu kalli wani lokaci ne zai dace a ba da damar karatu a sauke nauyi yadda ya kamata insha Allah ta'ala da izinin ubangiji za a yi wanda da ne gaskiyar abin da ya faru kamar yadda mai tambayar yake magana kuma insha Allah a kan haka za mu tafi sai da idan an samu wani canji tunda da magana ta zama to kamar ba tawo wace ni kadai in Allah ya da majalisa mai sandar ba liman na masallacin arewa haka ya sanar da su kuma akan haka aka rabu in dai ba wata bukata ta taso ba in Allah da sai dai littafin da za a sanan gaba ko da yan uwa su ba da shawara ko kuma dai ni in yi nazarin da ya kamata a sa da kuma lokacin da ya kamata a sa shi wani lokacin mu sashi a karatun safe ko mu sashi a karatun yamma ko in ya kama karatun magariba din dai da izinin ubangiji da za a yi abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين الله يسامحك